نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم
فأجبتك إلى ذلك إنما بنيت ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه
malam abu malam abu muhammad abdullahi ibn abi zaid ne alqairawani Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce fa ajabtuka ila zalik wato sai na amsa maka labbaitu da'awataka sai na amsa kiranka na wato ila zalika zuwa ga wannan abin da ka yi bara a wajena na rubuta shi wannan littafin ar-risala lima rajautuhu li nafsi wa laka min thawabi man 'allama dinallahi aw da'a ilayhi malam yace lima rajautuhu li nafsi saboda abin da na yi ƙaunar samun shi linafsi ga kaina walaka da kai malan abu mahafuz min tsawabi mana allama dinallahi na ɗimbin ladan mutumin da ya koyar da addinin Allah auda ilaihi ko kuma ya yi kira zuwa ga addinin na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. wato a wannan gabar za mu ga cewa malam sai da ya rubuta littafin nan sannan da ya ƙarshe ya yi muƙaddima saboda dama wato magabata waɗansu suna rubuta muƙaddima kafin su fara littafi waɗansu kuma sai sun gama da rubuta littafinsu a ƙarshe sai su zo kuma su rubuta muƙaddima kamar yadda wannan shine wato sani'ul ulama'i wato aiki na malamai waɗanda suke almu'allifun masu wallafa littattafai ga wani da ya ce fa'ajabtuka sai na amsa maka ila zalika zuwa ga abin da ka yi bara a wajena zuwa ga abin da ka nema a wajena wato tun da ya ja kenan ya amsa mashi hal ya rubuta mai ya ce saboda abin da na ƙaunaci samun shi linafsi ga kaina walaka da kai malam abu mahafuz min tsawabi mana allama dinallahi na ɗimbin ladan da mutumin da ya koyar da addinin allah zai samu wato ya tabbata a sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda yake cikin sahihu muslim hadithin abu mas'ud uquba ibn amrin al-ansari al-badari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi manzon Allah yace dukkan wanda ya nuna wa mutane alkhairi yayi shirye akan aikata wani alkhairi to yana da kwai lada mai girma kwatamkacin ladan wanda ya aikata wannan alkhairi din sannan kuma ya tabbata cikin muslim din dai daga hadisin abu huraira allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man da'a ila hudan kana lahu min al'ajari mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim shay'a ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace dukkan wanda yayi kira zuwa ga shiriya dukkan wanda yayi kira zuwa ga aiki na alkhairi to ya kasance yana da kai katafaran lada wato kwatamkacin ladan waɗanda suka amsa wannan kiran nashi suka zo suka aikata wannan aiki na alkhairi ɗin ba za a tawaye komai ba daga ladansu wato za a bashi lada mai yawa kwatamkacin wato yadda suka aikata mutanen da suka aikata wannan aikin na alkhairi ba tare da an tawaye musu komai ba na'am sannan kuma da ya ce mana allama dinallahi au da ilaihi wanda ya koyar da addinin Allah ko kuma ya yi kira zuwa ga koyarwa da addinin Allah ɗin. Wato, saboda babban abin da wato mutum zai yi ya ci moriyarsa a gobe kiyama, wato shi ne ya koyar da mutane littafin Allah alƙur'ani, sannan kuma ya ɗora su yadda za su ci moriyar shi, wato yadda za su yi aiki da littafin Allah alƙur'ani ɗin. To, duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta shi da waɗannan abubuwan guda biyu. wato ya koyar da addinin Allah ko kuma ya yi kira zuwa ga koyar da addinin Allah ɗin shi baya da ilimin da zai koyar da addinin Allah to amma kuma ya ɗaure wa wani malami gindi wanda yake aiki don Allah subhanahu wa ta'ala shi baya da dabarar da zai koyar da yara alƙur'ani shi kuma malami gashi akwai haddal alƙur'ani kankan akwai karatu da tajwidi akwai wato haƙurin zama da yara to amma shi kuma ba ya da abincin da zai ci a gidan shi a kullum sai ya tashi ya je shi ya yi leburanci ya samo abin da zai ci to sai aka haɗa ƙarhi da ƙarhi to shi wannan alhaji zai zamanto yana da kwai lada kwatamkacin ladan wanda yake koyar da alƙur'anin nan kuma shi ma wannan malamin yana da kwai lada kwatamkacin malamin da yake koyar da alkur'ani in malamai goma ya koyar suka haddace alkur'ani a dalilin shi kamar yadda za a bai wa malami ladan malamai goma wanda suka haddace alkur'ani a dalilin shi to haka nan shi ma wannan alhaji wanda ya ɗaure gindi zai samu wannan ladan an gane ko haka nan sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam Na'am, kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa a cikin hadisi wanda yana cikin sahihain. Manzo Allah ya ce, "La'anya hadiyallahu bika rajulan wahidan, khairul laka mimma tsala'at alaihi shamsu." Ya ce, "Lalle wallahi Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da mutum guda ɗaya tal a dalilin da'awarka, a dalilin kiranka zuwa ga addini na Musulunci." to ya fi alkhairi a gare ka sama da dukkan duniya da abin da ke cikinta. Na'am.
واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير وأرد القلوب للخير ما لم يثبت الشر إليه malam ya ce wa'alam ka yi sani wato kalima ta wa'alam ana zauwa da ita ne lil wato saboda a kwaɗaitar da kai akan sauraron abin da zai biyo baya wato ka yi sani kai wanda ake yi wa magana anna khairal qulubi haƙiƙa mafificiyar zuciya daga cikin zukata na bayin Allah to zuciyar da tafi kyawu tafi nagarta tafi daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala au'aha lil khairi wato zuciyar da ta fi haddacewa alkhairi ta fi kiyayewa alkhairi wato an ambaci wato zuciya da alwi'a'u jika sarita wato saboda dukkan abin da aka jewa cikinta wato tana lankwame shi ta haɗiye shi to shi yasa zuciyar da ta fi kowace zuciya a wajen allah subhanahu wa ta'ala ita ce zuciyar da tafi kiyayewa alkhairi tafi rikewa alkhairi wanda ba ta manta alkhairi to wa arjal qulubi lil khairi ma lam yasbiqi sharru ilayhi wato kuma zuciya wanda aka fi sawa ran wato alkhairi zai shiga cikinta da wuri-wuri zuciyar da aka fi ƙaunar shigar alkhairi ga ita wannan zuciyar ita ce malam ya sibiƙi sharru ilaihi wato zuciyar da sharri bai riga ya yi wato bai riga ya yi gurbi ba a cikinta zuciya irin ta yara wanda ba san komai ba wanda ba su da waɗansu shagulgulla wato kullu ƙalbin kana ta fariga falkhairu ashalu wato falkhairu yadkhulu bi sur'atin fiha wato idan aka yi nufin shigar da alkhairi a cikin zuciya ta yara ƙanana to cikin ɗan lokaci kaɗan za a dasa wannan alkhairin a cikin zuciyarsu yaron da bai san munahuci ba bai san ƙarya ba ya tashi da amana ya tashi da gaskiya to kaga kafin ya yi ƙarya za a jima to amma mutumin da ya tashi da ƙarya da munahuci da gulma kuma daga ƙarshe ya ce yana so ya daina waɗannan abubuwa za a ga sai dai wato a rage ba dai a daina ba ɗari bisa ɗari to amma yaron da bai tashi ba dama da su ga baki ɗaya ko irin wannan rantsuwa da za a ga mutum yana ta yawan yi to mutumin da bai saba bayin su yaron da tun yana yaro ba a bar shi ya tashi da irin wannan ba in yi rantsuwa ɗaya ko da akan gaske shi ce a diba a bashi mari ɗaya na kirki ko mari biyu a ce kale ƙare rantsuwa ba a yawan yin ta haka manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa wato ba a yawan rantsuwa ko da mutum yana da gaskiya to rantsuwa ba a kowane lokaci ba ce ake yin ta to a hana shi a sa shi ya daina yin wato rantsuwa ballantana kuma ƙarya ballantana zancen banza ballantana tsegumi da cin amana da sata wannan duka idan aka hana yaro to wannan abun zai tabbata a cikin zuciyar shi daga ya yi gurbi ko da bayan kun rabu da shi to za ga an ce laba'asa wato mutum ne wanda yake mai hankali mai rikon amana mai gaskiya mai harka wanda take ta adalci na'am
وأولى ما ما عني به الناسحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها malam ya ce wa aula ma'uniya bihin nasihun wato abinda mafificin abinda masu nasiha suka kula da shi suka ba da hankalinsu a kai suka yi ta wahaltar da kansu a kan shi wato mafifici daga ciki annasihu wato shine mutumin da yake son alkhairi ga al'ummarsa mutumin da yake nufin alkhairi ga 'yan unguwar shi mutumin da yake nufin alkhairi ga jama'arsa wanda duk abin da zai tunkaro in dai wanda za a musu Allah wada ne to zai tattara su yi musu nasiha akan abin nan da yake famar tunkarowa to kalmu bari ya zauna a unguwarmu saboda za a mana Allah wade dukkan alkhairin da yake ganin cewa alkhairi ne ga 'yan unguwarsu to koda suna faɗa da wannan alkhairin zai yi ƙoƙari ya tattara 'yan unguwar tasu wannan ya gaya musu wato aɗibatuhu al-mahamuda ya gaya musu ƙarshen wannan abun da zai zo wanda yake abin yabo ya ce in dai aka samu wannan abun to ba mu ba ɗiyan ɗiyan ɗiyan mu ma sai sun ci albarkacin wannan abun an gane ku to kuma dama shi addini ga baki ɗayan shi nasiha ne kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa ko addinin nasihatu ƙulna liman qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'immatil muslimina wa ammatihim wato to mafifici daga cikin abin da masu nasiha suka fi kula da shi suka yi ta bayar da hankalinsu a kan shi wa raghiba fi ajrihi raghibun sannan kuma mafificin abin da masu kwaɗayin lada masu sawa rai wajen samun lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala suka yi kwaɗayi a cikin ladansa shi ne isalul khairi ila ƙulubi a wuladin mu'umini wato sadar da alkhairi zuwa ga zukatan yara na mumine an gane ku rahiba tana daga cikin wato fi'ilillika wanda suke da harshe guda biyu za ka iya ɗora shi akan harshe na ƙyama za ka iya ɗora shi akan harshe na kwaɗayi. Bambancinsu kawai wajen abin da ta yi ta'addi da shi, wannan shi ne bambancinsu. Inda ya ce wa raghiba an ajarihin ragibuna, wato masu kwaɗayi suka kyamaci wato ladan shi. In ya yi ta'addi da an, to yana fa'idantar da kyama. In ya yi ta'addi da fi, to yana fa'idantar da kwaɗayi. an gane ku manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce an nikahu sunnati ya ce ne famar rahiba an sunnati falaisa minni dukkan wanda ya kyamaci sunnata kaga ragiba ta can ita ce ragiba ta nan wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsahu ba kowa yake kyamar addinin annabi ibrahim ba kaga ba za ka ce ba kowa yake kwaɗayin addinin annabi ibrahim ba saboda rigiba a nan ta'addat bi an to idan ta yi ta'addi da an to tufidu wato kyama tana fa'idantar da kyamar wannan abu an gane ko amma idan ta yi ta'addi da fi to tufidu an ragba tana fa'idantar da kwaɗayin wannan abu Allah sa mun gane an gane ko to mafificin abin da masu nasiha suka fi kula da shi kuma masu kwaɗayin lada suka yi kwaɗayin ladan shi shine isalul khair sadar da alkhairi ila qulubi auladil mu'minin zuwa ga zukatan ‘ya'yanmu na muminai zuwa ga zukatan ‘ya'yan muminai saboda duk wani wanda yake son ya shigar da alkhairi ya dasa alkhairi wanda za a ci moriyar shi da kyau to matsayin shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da darajarsa wato ba za ta kai ba matsayin mutumin da yake dasa alkhairi a cikin zukatan yaran mumini saboda yara su ne matasan gobe kuma duk waɗansu al'amurra ana yin su ne a cikin ƙuruciya lokacin da ya zamanto yara suna cikin ƙuruciya suna cikin tashe na balaga wanda a wannan lokacin duniya tana kada musu banza-banza to a wannan lokacin ka dinga kame su ka dinga hana su daga aikata ayyuka na asha wanda gabaki daya wato suna da kwai subul na aikata waɗannan abubuwan kashi yana ganin yaro ne bai sa mutuwa a ran shi ba kashi yana tunanin cewa shi matashi ne abokan shi suna wato abin da ya shafi wani mai kushi ɗaya wani mai kushi biyu wannan mai kushi ɗaya shine ma wanda bai waye ba wani yana mai gammo biyu wani yana mai gammo uku gashi yana sabule gaya yana kaza kai ka hana shi to amma in ya huce wannan matakin ka ci nasara a kan shi ya huce wannan matakin to tun bayan da shekara biyu da huce wannan matakin zai dinga ganin hakanan ɗin wauta ce zai dinga ganin hakanan ɗin shirme ne to amma in ya zamanto ba a samu ba wanda zai kula da su za a ga cewa mutum ya karu ƙuruciye shi yana irin wannan abu kuma in ya ga wani bayan ya karu ƙuruciye tashi wa in ya ga wani yaro yana cikin ƙuruciye shi yana irin wannan abu zai jinjina mishi ya ce wane yana cin ƙuruciye shi daidai an gane ko na'am biyar saha fiha saboda wannan alkhairin da za a sadar da shi zuwa ga zukatan mumine saboda ya tabbata a cikin zuciyar ya samu gurbi da kyau ya zauna ya zamanto zuciya ce wanda alkhairi ya yi tarsihi cikinta ba wai wanda sharri ba ne ya tabbata a cikinta da farko na'am وتنبيههم على معالم الديانة وحلول الشريعة ليراضوا عليها to shikenan malam yace wa tanbihuhum da kuma fadakar da yara na muminai falkar da su daga barcin da suke ala ma'alimin diyanati wato akan wato tushe na addini da gimshikai na addini da sanar da su akan usuluddini wa ƙawa'iduhu wato asalin addini tushen addini da kuma shika-shikan addinin gabaki daya wato a sanar da su aƙida abin da ya shafi aƙida a kula da shi da kyau da kyau a sanar da su shi sannan kuma a sanar da su abin da ya shafi sallah irin abin da ya shafi azumi a koyar da su yadda ake yin sallah kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake yin sallah kamar yadda sahabbai nashi wato suke yin sallah kamar yadda as-salafu salih suke yin sallah a koyar da su yadda ake yin azumi mai azumi ba wai niyyar azumi da kamewa baki daga ciye-ciye bane azumi wato hatta yin rada da mutane ka yi da mutum a cikin azumi yana kawo maka wato gurguncewar azumi da makamantansu a koyar da su dukkan abubuwan da mai azumi yake yi to ga lokacin da mai azumi yake kamewa bakin shi ba zai yi ƙarya ba ba zai yi zancen banza ba ba zai yi da mutum ba ba zai yi kaza ba ba zai yi kaza ba wannan duka a koyar da su tun suna yara wa hududi shari'ati da kuma wato iyakoki na shari'a shine ayil halal wal haram wato a koyar da su sanin halali da haram kaza kaza idan kai wato wannan hanyar idan ka bi ta zaka nemo halalin ka ne wannan zaka ci halali fa kulhu hani'an mari'an wannan kuma idan ka karkace ka bi wannan hanyar to za ka ci haramu ne ɗari bisa ɗari ko shakka babu wannan kuma idan ka bi ta za ka dinga hawa tudu da gangare wani lokacin ka samu halali wani lokacin ka samu haramu an gane ko wato a falkar da su akan waɗannan guraren guda biyu addini na musulunci wato aƙida da kuma ƙawa'idud dini wato shika-shikan addini na musulunci ga baki ɗaya sannan kuma a sanar da su abin da ake ce da shi halali da abin da ake ce da shi haramu dukiyar da ka samo ta ta hanya kaza kalka tambayi kowa ma dukiya ce wanda ba halitta ba dukiyar da ka samo ta ta hanya kaza kalka tambayi kowa ma dukiya ce wanda ta halitta ka ci ta na'am liyuradau alaiha wato saboda su waɗannan yaran su tashi su horu wato zuciyarsu ta saba akan waɗannan abubuwan saboda idan mutum ya tashi a rana kai tsaka kace za ka karkato shi to zai ga ka takura mishi ce wallahi malam wani jaraba gare shi idan ruwan shi da mu shi ya aihe mu hala ga wani yana gaya maka magana to amma in tun yana yaro ne wato zai tashi a hakanan din ba tare da ya ce wani jaraba gare shi ba ko baban shi ya takura mushi ko wani dan unguwarsu ya takura mushi na'am
وما عليهم أن تعتبره من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم malam yace sannan kuma da faɗakar da su fi ma alaihim ma'ana wa tambihuhum fi ma yajibu alaihim da kuma faɗakar da su cikin abin da yake wajibi ne a kan yara ƙanana bayan sun balaga an ta'ata ƙidahu ƙulubuhum zukatansu su ƙudurce shi ɗin addini na al'amarin addini dukkan abin da yake wajibi ne a kansu zukatansu su ƙudurce su na addini to tun ba su balaga ba to aka ce wato ana yin wankan dare wankan dare da ake yin shi saboda gobe ake yin shi don gobe ake wankan dare ko to ana shirya kayan sabko tun jiya da dare saboda sabko idan za a yi shi wato in ka ce he da sahe za ka gyara salkalka ka ɗako ka wanke ta ka gyara ta to za ka kana tunanin za ka yi sabko ka ga rana har ta fito baka fita ba to amma in dai kana da niyyar yin sabko to shine tun jiya za ka shirya kayanka to yaro kala ce to tun da yanzu abun ba wajibi ba ne a kan shi a bari sai ya zama wajibin a koyar da shi wato abin da yake wajibi a kanmu shine mu koyar da su abin da yake wajibi ne a kansu bayan sun balaga tun kafin su balaga saboda balagar ta zo musu hakan din sun saba da shi an gane ko shine da faɗakar da su cikin abin da yake wajibi ne a kansu zukatansu su ƙudurce su min addini na addini wa ta'amala bihi jawarihuhum sannan kuma gaɓaɓuwansu su aikata wannan abin irin abin da ya shafi tsarki irin abin da ya shafi sallah irin abin da ya shafi azumi waɗannan dukkaninsu wato yara tun kafin su balaga ya kamata a koyar da su saboda idan suka iya tsarki suka iya alwala suka iya sallah to suna balaga shi kenan kuma dama sun saba zuwa sallah cikin jam'i za a ga duk wanda bai samu sallah a cikin jam'i ba yana nadama yana kamar baya da lafiya to amma wani za a gani shi ya tashi sallar shi a cikin jam'i yar kaɗan ce idan ka haɗa ta da sallar shi wanda yake yi shi kaɗai shi kuma bai san wannan babbal asara ce yake yi wa kanshi ba na'am فإنه روي أن تعليم الصغار بكتاب الله يطفئ غضب الله Allah ya ce fa inna huruya wato haƙiƙa an rawaito an rawaito hadith anna ta'alima sighar li kitabillahi haƙiƙa koyar da yara ƙanana yaran muminai a koyar da su littafin Allah alƙur'ani yuqfi'u ghadaballahi wato yana bucewa hushi na Allah subhanahu wa ta'ala yana sawa Allah subhanahu wa ta'ala ko da ya yi hushi da ku to a dalilin wannan yara ƙanana masu karatun alƙur'ani wanda suke rera shi Allah ta'ala yake jin muryoyinsu to wannan hushi nashi ya isabka a kanku an gane ku to amma wannan hadisi ne wanda bai inganta ba al-imam ibn al-jawzi ya kawo shi cikin littafinsa al-mawdu'at yana daga cikin hadisan da wato ba su inganta ba al-imam suyuti Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato ya yi ta ƙoƙari ya kalato mai hanyoyi don ya zama to dai ko da hadisi na hasan bi ghairi to amma falam yanja wato bi yi tasiri ba wannan kokarin nashi da yi an gane ko ala kulli halin hadisi ne wanda bai inganta ba a wajen malaman hadisi an gane to littafin risala ga baki ɗayanta abin da yake ciki masala dubu hudu ce da yan kai kaɗan hadisan da suke cikinta hadisai ɗari hudu ne hadisan da malam ya kawo wani ya kawo shi bil lafzi wani kuma ya kawo shi bil ishara an gane ku akwai guraren da za a ga yana yin amfani da hadisai wani lokacin ba sai ya ce maka annabi ya faɗa ba to zai kawo maka shi ne bil ishara ka ce wannan lafazin kamar akwai irin shi a hadisi to da shi da wanda ya kawo shi da alfaz din dukkan su hadisai 400 ne a kowane hadisi a ƙarƙashin shi ya gina mas'ala ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai har kusan mas'ala goma wani ta huce goma wani ƙasa da goma sai ya zama an samu mas'ala dubu hudu akan hadisai ɗari hudu to kaga yadda magabata suke an gane wanda kai yanzu aka baka hadisi da aka ce ka fitar da mas'ala goma a cikin shi wato za ka ja can ka ja can ka ja can ka wuna a cikin ɗaki in ka wuto ka ce na samu mas'ala uku in ka yi ƙoƙari kenan a ce da me da me ka samu in ka hudu zai iya kuma duka mas'ala uku da kace ka samu a ƙarƙashin mas'ala ɗaya duka take an gane ko to don haka akwai hadisai waɗanda suke masu rauni a cikin littafin da ya yi istishahadi da su to wanda kuma insha Allah ta'ala idan muka zo kansu wato za mu faɗe su an gane ko to shine yace haƙiƙa an rawaito to kuma ruwiya dama min alfazit tamrid wato min siyaghi tamrid yana daga cikin siga da idan baka yadda da ingancin hadisi ba zaka ce ruya an gane ko saboda baya daga cikin sigatul jazmi an gane ko akwai siyagul jazmi akwai siyagul tamrid a bangaren ruwaya to duk in ka ji an ce hukiya ruya ƙila to wannan kawai a bar shi amma ka ji an ce tsala akhbara haddasa rawa to wannan wato shine min siratul jazm an gane ko al-imamul bukhari wato yayi ta kawa haka cikin littafinsa an gane ko to wannan bangaren ilimin hadisi na'am
وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر sannan kuma an rawaito anna ta'alima shay'i fi sighar wato haƙiƙa wato koyar da abu a lokacin da mutum yana cikin ƙuruciya a koyar da shi abu wannan kan naƙashi fil hajar wato tamkal kurtu ne tamkal rubutu ne a cikin dutse wato yadda wannan abun zai tabbata a tattare da shi yadda wannan abun zai tabbata da shi zai fahimce shi da kyau wato kamar a yi kurtu ne a saman dutse ta yadda bayan shekara goma in ka zo ka matuƙar wannan dutsen ne ka tardo to ka tardo wannan kurtu ɗin to amma shi kuma babba idan aka koyar da shi a yanzu kamar ka yi rubutu ne a saman ruwa wato matuƙar baya bin baya ziyartar wato abubuwan da aka koyar da shi yana ta muraja'ansu yana ta karanta su sabahan wa musa'an to za ga shi kawai zuwa jima kaɗan za ga ya mance shi za ga da yaro da babba in ka ce za ka koyar da su to yaro ya fi sauƙin fahimtar abu sama da babban wannan saboda shi babba yanzu wato a shigala sun yawaita a gare shi amma shi kuma yaro kalbuhu na tafariha wato zuciyar shi yamti ce babu komai a cikinta abinda ka shigar din nan shine zai yi musadafa da ita to amma shi kuma wancan babban ga tunanin aure ga tunanin gini matar abokinsu ta aihu an ce an yanke arman abokinsu akwai wani abokin shi da guri kaza ya yi kiran shi ya ce yana gayyatar shi zai yi kaza ga wani can abokin shi ya buɗe shago shi kuma ko jika goma ba shi da ajiyo tunanin wannan ya bujiro mishi nan da minti goma wancan ya bujiro mishi wancan ya bujiro mishi ɗaya ga baki ɗaya abin da ake koya mishi ana karatu a gaban shi amma in ka tambaye shi waɗansu matsaloli wanda an yi mururi a kansu a wannan ranar zai ce shi bai ma san da an yi mururi ta kansu ba an gane ko to amma shi ma wani hadisin bai inganta ba an gane ko hadisin koyar da yaro ƙarami wato kamar rubutu ne kamar kurtu ne kamar zane ne akan dutse da kuma koyar da mutum bayan ya girma kamar rubutu ne akan ruwa shi ba bai inganta ba wannan al'imamu tsabarani ya kawo shi cikin littafinsa al-mujab amma shi ma bai inganta ba na'am
وقد مخترت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل والعمل به malam ya ce wa ƙadimar laka wato haƙiƙa malam abu mahfud haƙiƙa na bayyana maka ma'ana bayyantu laka na bayyana maka a fili ƙarara min zalika daga cikin wancananka abin da ka yi bara a wajena in rubuta na risala wanda take matakaiciya wanda ta kunshi abin da ya shafi usulul dini wa furu'uhu wal adab wanda saboda yara ƙanana a koyar da su ita to haƙiƙa na bayyana maka ma yantafi'una bi hifdhihi insha Allah abinda su waɗannan yara ƙananan za su amfana bi hifdhihi da haddace shi idan suka yi insha Allahu in Allah ta'ala ya so wato duk wanda ya haddace wannan littafin risala to shi kuma alƙawali ne wato kamar yadda magabata suka faɗa duk wanda ya kula da littafin risala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi kyautaitayi guda uku kuma in Allah ta'ala bai bashi wannan kyautaitayin guda uku ba a dunkule to tabbas Allah ta'ala sai ya bashi kyauta ɗaya daga cikin waɗannan kyautattukan guda uku na farko akwai al'il wato Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mai da ilimi ya fahimci addini na musulunci wato dukkan wata mas'ala wanda zai taɓa ta to shi kuma yana da kwai majingina a alƙur'ani da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wato Allah ta'ala zai hore mushi wannan na ɗaya kenan na biyu kuma Allah ta'ala zai hore mai da as-salah wato nagarta Allah subhanahu wa ta'ala zai arzuta shi ya zamanto malami ne wanda yake mai kamewa gashi da haddal alqur'ani gashi da haddal sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu kuma gashi mutum ne wanda ake buga misali da shi a wajen nagarta raka irin su malam wane su ne malamai na Allah amma ba irin wanda za su zo ba su dinga damfara su dinga kaza malam wane ina ruwan shi malam wane in kaga ya sa baki a cikin harka to abin ta ɓaci saboda a ciki akwai matsala amma irin su wane kawai yan damfara ne sunan su ba malamai bane an gane ko ba za a ji sunan shi ba wajen yan damfara an gane ku na uku kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai arzuta shi da almala ƙwayyib wato dukiya wanda take ta halali dukiya wanda take mai albarka to duk wanda ya kula da waɗannan da wannan littafin risalar Allah subhanahu wa ta'ala sai ya bashi waɗannan abubuwan guda uku a al'imamu a sheikh muhammad ibn muhammad a al'imam al'allama az-zarruq wato a cikin littafinsa yake cewa a yana daga cikin malaman da suka rasu karni na tara a shekara 899 a wannan shekarar Allah subhanahu wa ta'ala amshiransa ya ce to duk wanda aka ce malami ne wanda ya shahara da risala tun daga lokacin abu zai da har zuwa lokacin shi ya ce in ma ka gan shi babban mawadaci ne to Allah ta'ala ya rufa mai asiri in ma ka ga shugaba ne e sarki ne kawai na wata jiha ga baki ɗayanta in ma ya zamanto wato babban malami ne wanda duniya ta san shi ya ce ga baki ɗaya tun daga lokacin da mai risala ya yi risala har ya zuwa lokacin shi karni tara a wato ita kenan ta ɗauki karni kusan shida a karni shida ta ɗauka tunda a cikin karni na hudu ne aka yi ta kenan zuwa karni na tara kenan ƙarshen karni na tara a karni shida kenan ta ɗauka an gane ko to haka ya faɗa to don haka kuma haka abin yake duk wanda zai kula da littafin risala wato wajen abin da ya shafi ya yi mata aiki da kyau to shi kuma in Allah da Allah ta'ala zai rufa mai asiri ya zamanto babban malami ya zamanto mutum wanda yake managarci ba za a ji sunan shi a wajen ayyukan banza ba sannan kuma ya zamanto Allah ta'ala ya hore mai dukiya ta halali na'am ya ce to haƙiƙa na bayyana maka abin da za su amfana da shi in Allah subhanahu wa ta'ala ya so idan suka haddace shi matukar sun kiyaye wannan littafin nawa to za su amfana da shi wa ya shirfu da bi ilmihi sannan kuma za su samu ɗaukaka za su ɗaukaka bi ilmihi da sanin shi wato idan suka san shi za su ɗaukaka a nan duniya kuma a gobe kiyama za su ɗaukaka hallo duniya da lahira kenan wa yas'aduna bi i'tiqadihi sannan kuma za su arzuta duniya da lahira wato idan suka ƙudurce shi wal amali bihi kuma suka yi aiki da shi bayan sun ƙudurce shi suka yi aiki da shi to za su ɗaukaka duniya da lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun wato Allah ta'ala ya ce dukkan wanda ya aiki nagari aiki wanda yake na kirki namiji ne ko mace ce Allah ya ce to lalle ne za mu rayar da shi rayuwa wanda ya take tsabtatacciyar rayuwa sannan kuma za mu sakaita musu a gobe kiyama da ladansu cikakke ba tare da an tawaye musu komai ba saboda kyakkyawan abin da suka kasance suna aikatawa a nan duniya wato al'imam ibn kathir Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato mai littafin tafsirul qur'anil azim a ƙarƙashin wannan ayar wato ya yi bayani mai kyau ɓangaren abin da ya shafi mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta shi da waɗannan abubuwan guda uku an gane ko ya arzuta shi al'ilmu ya arzuta shi al'amalu bihi sannan kuma ya arzuta shi a ta'alim wato gashi yana da ilimin amma bai wato bai yi rowa da shi ba ya koyar da shi sannan kuma yana aiki da shi ya ce to zai shiga ƙalƙashin wato wannan ayar to shine shi ma malam anan wato ya ɗan kawo maka wani kaso na waccar ayar anan ya zuba maka wato ma yantafi'una insha Allah bi hifzihi wa yashrufuna bi ilmihi wa yas'aduna bi itiqadihi wal amali bihi kuma Allah ya ce wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr al imam shafi'i da waɗansu daga cikin magabata suka ce da a ce ba wata sura a alqur'ani da Allah ya saukar in banda suratul asri ita kadai to da ta isa ta zamanto hujja ga bayi ta isa ta zamanto mai ingiza bayi akan aikata ayyuka na gari da kuma nesantar ayyuka na sharri saboda ga baki ɗaya duk abin da addini na musulunci ya kunsa yake kunshe da shi wannan sura ta ɗauke shi an gane ko sai dai kawai mu muna gaugawar fahimtar ta ne shi yasa na'am ina ganin shine darasi ko na'am to alhamdulillah al'ilmu inda hu subhanahu wa ta'ala salamu alaikum wa rahmatullahi alhamdulillah